dan Allah ya ce hunaka zalazil wal fitan wa hunaka qarnu shaytan muhallu shahid nan anan walinajidina ya rasulullah zan ba ku zan ba da assignment ba zan ba ku assignment ba zan ba ma in izala assignment duk wanda ya ji da Muhammad bin Abdul Wahhab ya je ya duba littafin da in izala suka yarda da shi a ina ne aka haifi Muhammad bin Abdul Wahhab dole najidu sai ya fito a cikin tarihinsa manzo Allah ya tsire ma wannan garin saboda haka dukkan fitinan manzo Allah ya ce karni shida shi yasa malamai suka ce shi wannan hunaka zalazil wal fitan hunaka qarnu shaytan shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab ya zama a salsalansa ne wato dujal da dukkan bala'i na duniya zai fito shine shine kuke gani yanzu dukkanin duniyar musulunci ba mu da barazana da halaka musulunci da ɓata sunan musulunci kamar wa'annan wahabiyawa da kake ganin su wannan kuma dama shi Muhammad bin Abdul Wahab daga shi ne aka samo kalmar wahabiyawa kowa ya faɗa biji mana wannan shine sunan su malam ya kawo observation guda ɗaya kafin mu miƙa wa malam yace za su akwai masu comparing suke cewa to mun ce ‘yan boko haram ‘yan izala ‘yan boko haram ne saboda ‘yan boko haram a cikinsu suke to mu kuma ‘yan ɗariƙa ai akwai ‘yan haƙiƙa menene za mu ce a kai to amsa ga sanar kama haka ba zan ma yi dif ba abul fatai ya gaya mana da innu taimiyya da shekau a su ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne ya gaya mana ko bai gaya mana ba to bari gaya musu bambanci musu da yan hakika yan hakika suna sallah ba sa sallah akwai inda shehu ya bada umarni kana yi sallah eh to saboda haka mu bambancin mu da yan hakika ko haduwa ba bai yi ba saboda daga cikin maganganun da suke yi shine su ba sa sallah mu kuma da a cikin littattafan mu ka dauko yau kamar yadda Abu Fatah ya kawo yanzu ka ce mana cewa gashi shehu tijjani ya ce kada ku yi sallah ko ba haka bane to kaga nan sai mu ce sai mu ce ne sai mu ce mu ma haka ne saboda haka kun ga difference din mu daban-daban saboda haka kowa ya kasa kunnensa za mu miƙa abun magana shi zuwa ga shi imam ahmad shugaba jagora ga wannan tafiya kun san me zai mana imamu ahmad zai ɗauko mana dukkan wani kun san a ciki sun ce ba su taɓa tsokanan kowa ba ba su taɓa yin wani abu na rusa masallaci wani ba ba su taɓa kaiwa wani hari ba dukkan kabiru gombe haka ya fada Allah ya mana maganinsa to amma ga malama zai fara maganinsa kafin Allah ya maganinsa za mu ci daga bakin malam ahmad wai tukuna yaya izala da ta shigo najeriya wani aiki da wani aiki da wani ta'addanci da wani ta'addanci suka yi zuwa yau don Allah kowa ya kasa kunne sifansarin mata da suka ce an musu ƙarya ba haka bane mala amar yanzu zai yi magana insha Allah akar makalla tafaddal mashkura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين القائل الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة ورواه مسلم القائل بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا سبيلا رواه البخاري ومسلم القائل في حديث القدسي إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى إلى آخر الآية وقال تعالى إلى آخر الآية القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ومن ولده ووالده والناس أجمعين القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا وفي رواية إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها وفي رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه رواه البخاري ومسلم صدق رسول الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته وأوليائه وأقربائه إلى يوم الدين أما بعد iyayena ga sunan da manya-manyan malamanmu musamman shehunanmu su malam jikan maulanmu amirul mu'minina amirul auliya'i jikan maulana shek aminu bakin kura Allah saka da alkhairi ga malamin alaramma masu leka masu tantanin makwallato na masu musabaka a shek muhammad kwahir malam ɗewu a gefensa ga wani wanda yake gabar da arewa kudu da yamma na balabali ya ragarga ma 'yan izala 'yan iska wato shine malam abdurrahman adam in na yi daidai a gefen ga malaminmu malam ibrahim ashek ibrahim bawan allah sufi mutasawif allah ta'ala ya saka da alkhairi ga shehunan mu suka ce to mu yan ƙanani ƙananin mu fara in abin ya fi karfi mu sai su soko to abin da aka bani mawdu'u da aka bani shine sharrace sharracen izala a gurguje tap tap tap zuwan su Najeriya wannan wanda dabaran da suka yi shi lauda ya zo sai ya ce shi saboda shekarun shehu saboda dattakon shehu wai zai mana shakiyanci da haka shi ba zai ce komai ba wato zai ba da guri ma wanda ya fi kowa iya fetsara ya fi kowa iya rashin kunya ya fi kowa shashanci ya fi kowa abin da iskanci ya fi kowa iya batsa da shakiyanci shi da damuwarsa kawai abu a ihu kawai takbiri ba damuwarsa kenan shi ne haƙiru gombe ɗan gidan musa mai facaniya ko haruna mai facaniya ɗan ƙwaya wannan mara kunya ya yi ta da barbarunsa yana ce tsoho ya ce kaza haka ne ko a cikin kasadin da suka yi wai sunan saraddi to yau sunan kasadin mu arraddu ala raddi ko ba haka ba wai sun yi kasar awa ɗaya da minti sha shida da sakon hamsin da tara amma duk maganganun yana difa'i yana kore dukkan maganganun maulana sheikh da kuma tabbatar da cewa su ba sa alaka ba su taɓa tura mutum ya je gidan wani ko su tsokani wani ba ko su kwace masallaci su ba 'yan boko haram ba ne ba su tare zaune tsaye ba to in allah da ku yi haƙuri ku bi ni ɗaya bayan ɗaya zan ɗan ciciro kaɗan daga cikin shirinsu kamar guda ɗaya cikin biliyan so biliyan. Allah kiyaye. Abin da ya fita waje daga kan ɗan Ibn Taimiyya alhamdulillah malam ya kawo mana Sheikh Abdulhadi cewar ogansu kwata-kwata da Zulhuwaisara da Abdullahi Ibn Salulin ko ba haka ba? Ibn Salul wayannan su ne oganninsu kwata-kwata har zuwa karni na shida hijira tana shekara 661 aka haifi ibn taimiyya har zuwa karnin da malam ya faɗa aka haifi dan abdul wahab to alhamdulillah ni kuma yanzu raddin kala-kala ce akwai raddin da wani dan bakin kura yayi ya zo yana karanta hadisi alaikum bi sidqi فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة سيتي ولا يزال المرء أو ولا يزال الإنسان سينا قولة شوى وعلينا قولة مشي شيء بيسان حديثي با توبرين قال مسا ولا يزال الرجل كو باب ولا رواية يصدق أنا قولين akwai wani shaki da ya je gumi duk shekara suka je su yi maulidin gumi a garinsu sunansa wato yusuf san daga cikin da ya zo kanta wani sai ce wala ya zalo rajulu yasduku a yasdiku na ce haba kai kuwa fi'ili ruba'i ne fa asdaka yusdiku da sai ce wai yas ni na sama mai zai karanta wai yas wala ya zalo rajulu yasduku sai ce yasdiku wai ta harra sirka hatta yuktaba inda Allah siddiqa haka ne ko wa iyyakum wal kadhiba فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل أو الإنسان أو المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يتبع عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم da ya zo wannan raji dan bakin kura sai ya ce wai bayan ya yi raddi malau ya tabbatar da cewa wannan sharri ba maulana shak ne ya faɗa kaɗai ba ga baƙi zale ɗan bakin kura ko ɗan bakin zaki ko ɗan bakin damisa ko ɗan bakin akuya ko ɗan bakin kuliya ko ɗan bakin jaba ya tabbatar da cewa balalau sun cuci mutanen najeriya da ya kai wannan sai da sai ce wallahi ku yi haƙuri ku yi haƙuri sai ce wai shi kuma adawa ta ɗibi ɗayin bauchi haka ya faɗa ko ko ne ba su faɗa zai ji raddi insha Allah saboda haka shi kuma ya ce ɗahiru bauchi ya ce wai farkon boko haram daga izala ai ɗahiru bauchi bai san tarihin izala ba da Allah ji shi yanzu haka gumi na kabari ya san waye shi ɗahiru usman bauchi abin da yake faruwa wasu ya ɗauko waye kaba izala a shek ismail idris zakariya jos na ce ƙarya kake yi wallahi tallahi gashi nan gwaskwaram ne kai ka masa ƙarya dawo da shi gwaskwaram to abin da ke faruwa abin da ke nufi shine bayan ya gama to zan ɗauko tarihin izala barin fara ku yi haƙuri na tsara abin kashi hudu ne kashi na farko a gurguje tun da mala ya gama na izalan farko har zuwa yadda aka yi me yasa muke ce gumi ne mu'assis na izala shine ya karɓo fangila ta wahabiyanci tun zamanin saddauna lokacin shi kuma tsohon sojina na manya man na manya mai he car bai masa mina dini ba lokacin da gidan liman mahmudu gidan malam ahmad kan kusurwa suka tsine masa ubansa ya ce wannan yaro mayan kuɗi ne bala'e'e ne duk yadda aka yi akwai bala'a jikin wannan yaro a gidan malam ahmad na kan kusurwa idan baka sani ba je ka nemi tarihi saboda haka abin da yake faruwa gumi da yake ya samu saddauna baya da ilimin addini mai zurfi sai ya amfani da siyasa shi gumi ya fake a gindin su saddauna saddauna ba sakkwace gumi ba sakkwace an haifi saddauna 1909 an haifi gumi 1922 haka ne ko baka ba an haifi shek maulana shek ibrahim inyas 1900 to abin da ke faruwa shek ibrahim biyayensu ne ya ma haifi shi gumin ko bai haifa ba tsakaninsa da gumi shekara 22 abin da ke faruwa sai ya cusa ma sardauna da gwamnatin sardauna da siyasan wancan lokaci ƙiyayyen tijjaniya sai yana gwada ƙadiriya gaskiya ce a lokacin ya ɗebo wahabiyanci yana shigowa da shi sai ya yi dabara yana karɓo kuɗin saudiya yadda yanzu ake ba muntatar islami take biyan su har yau littafi a 1960s wato 1961 to 3 yayi al'anwarun rahmaniya li hidayati firqati tijaniya wannan littafi wai kawa dunkule wannan littafi in ji shi ƙaryansa ba zan faɗi jumlan farko ba mutada ba zan faɗa ba kabar zan faɗa wai wannan littafi domin shiryar da 'yan ɗariƙan tijaniya su kafirai ne 'yan ƙadiriya ba matsala idan ka ɗauki infaqul maisur fi tarihi biladi takrar na muhammad bello zaka ga good recommendation da yayi wa muhammad bello akan cewa saddauna jikan mai wannan littafi ne kuma a cikin infaqul maisur za ku ga dukkan jihadin da Sheikh Usman bin Fodio yayi da kuma wuridin kadiriya da yadda da kadiriya har a cikin littafin gumi yana tawassuli da jahin annabi muhammadu saddauna na jin daɗi to tun wancan lokaci gumi ya runtumo wahabiyanci ya kawo amma da ke yana tsoro wace dabara ya yi sai aka yi hikiman jama'atu nasiril islam ya zama shine jagora ko sakatare da wata riwaya ana tafiya ana tafiya ya bi dukkan sarakunan najeriya ya cuccusa musu son ƙiyayyen tijjaniya amma ya shiru akan kadiriya yana gwada kamar suna tare daga cikin sharinsu idan na gombe bai sani ba tsohon banza mai jan baki tsohon alkali na kaduna a ji da kyau ya ce idan an taɓa malamansu ba sa cara su ‘yan alu sunna ne bare ce komai ba amma yanzu mai mai nisan da ya awa ɗaya da binti goma sha shida sakon hamsin da tara a haka duk bai ce komai ba ne to da shi da laudin da dukkan wahabiyan najeriya rankata kaf ina gaya musu su ji da kyau na rantse da allah duk mutumin da aka taba masa iyaye aka taba masa malamansa bai fito yayi kariya gare su ba wannan ba addini ke ba kuma sunansa munafiki ne annamimi ne ka'idar musulunci idan an taba ka shine in kaga dama ka rama in kaga dama ka bari fa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum law khairul lisabirin واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو fi baiqin mimma yamkuru in kaje can kuma wala takun aramma haka ne ko inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun suratul isra'i Allah ce an maka ba daidai ba karama daidai yanda aka maka idan kaga za ka rama karama in za ka hakura ka hakura in kai kadai ne kai hakuri amma a taba malamanka da iyayenka da sahabbai ba su kare malamin su annabi Muhammadu ba wannan kenan gumi yana wannan ta'addanci shigo da wahabiyanci ta hannun dai Su'udu Arabia aka canza suna daga Hijaz Makka da Madina aka sa sunan da malam ya faɗa yanzu sunan Su'udu Arabia shine Saudi Arabia an bar sunan Hijaz an bar sunan Yathrib Madina an bar sunan Makkatul Mukarrama Madinatul Munawwara an rushe wannan sunan manzon Allah in kare muku ta'addanci shi kansa garin Makka tukunna ku yi hakuri da Madina idan ka karanta aikin hajji na zamanin manzon Allah za a janci maka manzo Allah ya fito ta kada saniya ya fita ta kudan babu bani shebata babu babu babu babu safa babu kaza yanzu gaba da an goge daga ƴaƴan dan Abdul Wahab da jikokin sa aka mammana wannan suna na manzon Allah bai iya ba an goge wannan ta'addancin har kabarin ma'aiki sun yi abin da ke tafiya gumi da yarin tumo wahabiyanci ya tun da abu ne wanda kake so a samu kasuwa bari a rage maka karfi kamar yadda yanzu suke so a hoton su wai mu haɗu da su mu fito ba fa damuwan su mu yi yaƙi da masu zagin sahabbai bane a'a damuwan su mu yaƙi yan shi'a idan aka ce babu shi'a sai su juyo kanmu mun gane mu za mu warware maganar maulana shi bayiru insha Allah na biyu a cikin magana ta farko da ya karɓo bayan saddauna an kashe shi na an sami ran yancin kai 1st October 1960 a 1966 aka kashe saddauna da sabakar ta bawa balewa lokaci guda sai ga gumi ya juyo yana tunkaran kadiriya aka ce akramakumullah da aka ce tijaniya ne kafirai yace eh alqadiriyatu hiya akfaru min ukhtiha amma da ke kazalacin sa wani ne alqadiriyatu hiya akfaru min uhtiha haka da rasu yake ko khawun din sai yace uhtiha a bashi haka cewa kadiriya kafircin ta yafi na yan tijaniya domin su kadiri tijaniya lamarin su a sauke yake sun ce ga annabi na suka samu amma su yan kadiriyya can inda Musa da Harun sun ka samo a dutsen Sina sun ka samo da haka su kafircin su yafi na tijaniya lokacin saudon ya bar duniya tafiya aka ci aka mukumin lawo tijaniya kafirci kadiriyya kafirci to yanzu mun watsar da su mutum ne bai tijaniya bai kadiriyya amma izarar ma baya cikin ta yace mutum na bai tijaniya bai kadiriyya bai izara ya arnan banza ba wadda kahiri da shi ba haka ne ko ba haka ba kaga wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara cikin hadisin bukhari da muslim annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu ish kufrun ina jin wani bai zai ce wai kufrun duna kufrin nace ƙarya kake yi ƙarya kake yi zaki musulmi fasikanci ne ya kansa kuma kafirci ne wannan ta'addanci na farko a wancan lokaci Borona Sheikh Ibrahim Inyas Allah ya kara masa yadda yau shigan salamin kabari shekara 41 kidayen bature shekara 42 a kidayen larabci yau shekaran sa a duniya inda yana nan shekara 118 maulana shai ibrahim gumi ina jin wani wawa wai abbakar giro argungun yana cewa wai bai shai ibrahim bai taɓa zuwa najeriya ba sai sadda saddauna ya bar duniya na rantse da allah farkon zuwan shai ibrahim zuwa yau Najeriya ya shekara saba'in daidai 1945-46 ya fara zuwa Najeriya wajen sarki Abdullahi Bayero kamar yadda kowane batijani in ya san tarihin ya sani shi Ibrahim bai ba zuwa ba kalanda yana nan a wurinmu ga sardauna ga sarkin Kano Sunusi ko Ado Bayero duka guda biyu sun tare shi ga shi Ibrahim a airport ana rako shi Ibrahim in ya radiyallahu anhu zuwa ina cikin birnin Kano zuwa masauki dole aka bashi masauki abin da ya faru da aka zo siyasa ne gumiye da barbaru ya haɗa fitina kwata kwata fitina bata wuce shekara biyu ba a 1966 saddaun ashe ibrahim ya zo najeriya saddaun ya tare shi 66 a 63 kenan 64 5 tsakanin nan aka samu rigima 6 aka kashe shi shi ibrahim cigaba da zuwa najeriya har 1975 da Allah ɗauki rayuwarsa Allah ya gafarta masa na biyu ta'addancin su baya sun yi wannan lokacin da Shehu Ibrahim ya ɗaga hannu a Al-Azhar na duniya jami'ar duniya ta fi shekara dubu da kafuwa ce farkon jami'a a duniya yace mu ahlus sunna ne mu sufaye ina ya zo ya samu bakin jami'a rubuta misluka alfun irinka dubu sun fi wato irinka sama da dubu a wannan jami'a Shehu Ibrahim da ya shigo sai ya dariya yace yau za su goge wannan rubutu ba goge ba a zuciya za in ba goge a rubutu ba za goge a zuciya aka ma kuma la she ibrahim shine bakar fata na farko da yayi hudu ba a wannan masallaci a tsakanin larabawa wasu na kula da li'irabi wasu na kula da mufradatul kalimat wasu na kula da ka'ida ta balaga wasu na kula da mandiki da adabi duk yadda ka kai she ibrahim haka Allah ya hauda shi duka ya iya da ya gama sai ya ce ra'aitu maktuban ala babil jami na ga na rubuta kofar jami'a wai misluka alfin irin ka dubu yace ni ibrahim babu iri na kwaya daya wannan jami'a yace gani nan hafizul qur'ana na hadata qur'ani ina da shekara bakwai na biyu babana mahaddacin alqur'ani na uku ban je jami'ar duniya ban je ko ina ba a gaban babana kaɗai ne karatu sannan kuma ina da 'ya'ya fiye da arba'in ma da ta alƙur'ani zan dakata a nan ba zan ƙarasa sauran ba a fito min da mutum ɗaya irinsa a nan jami'a sai wannan dubi wannan wannan dubi wannan aka ce aka muku Allahu babu yace to ku goge ƙarya ce to shi Ibrahim radiyallahu an ya tashi yace qabdu sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqabdu ko ala ko alqabdu ko alwad'u ko arrizqu ɗaura hannu tafi akan tafi ko kama dungulmin hannu ko kama nan tsintsiyar hannu yace sunna ce idan ba haka bane ina jiran hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'a sai wannan ya kalli wannan professors doctors international professors internal and external kowa yana research aka ce kai irin wannan bakaken fata akwai su a duniya muka zauna muna ta abin nan she ba ya jaddada mene kabdu a duniya da ya zo Najeriya ya tsaya a lokacin akwai su shehu mai hula manyan malamai su shehu sani kafanga su shehu atiku sanka su shehu amadu tijani zangon bare bari su shehu malam rabiu baba malam ishaqa ko ba ka ba da malamai wanda su shehu nasu duka fara ba yana lissafi ba zulma arif shehu jibrima ga sunan ga su almiskin wanda ya rasu bariya kusan sa'an shehu ibrahim ne ga wasu modibo jelani suna nan manya wanda ya kai shekara arba'in akan hudubanci a duniya ga suna a kaduna a zaria irin su su malam na iya da sauransu da manyan malaman Najeriya ya ce lalle qabdu sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ta'addancin izala gumi wallahi shi ya fara yakan qabdu yace mutum na ya rike hannu da ya saki hannu wanne ne mutum ta kace saki hannu ce to ka gani rike hannu ai kahirci na yau yan izala suna gadara da rike hannu suna ce sunna ce har suna tinkaran wayan shi'a da kadiriya ba sa rike hannu haɗa mana 'yan shi'a da ƙadiriya da 'yan bakin kura ko suna riƙe hannu a wurinsu sunna ce ba su yadda ba gumi ya kawo a lokacin ka binciki tarihi a sokoto kama mutane ana yankawa da fatawan gumi a zamanin saddauna duk wanda ya kabdu wallahi yanka shi ake yi duk wanda yake lazumin safe aka gane batijjane ne kama shi za a yi ko wazifa ko jami'in zikirin juma'a a wancan lokaci gudu suka dinga zuwa zuwa Bauchi wasu Gombe wasu kasashen gabas saboda ana kashe masu kama kirji har ana ce musu yan kama kirji na shehu masu yan gemu haka ne wai yau har ba izal ya ce maka wai su ne ahlus sunna wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba kai dan Gombe ka ji malamin ka ya ba da fatawa tun zamanin Saddauna ana yanka yan tijjaniya masu qabdu ka ce ba ku kai ba da umarni ba wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba wannan alamu ne na simfurin boko haram ko ba alamu ba ne mu je gaba a lokacin da gube yake raye ya ba da fatawa ya ce idan ba kashe yan tijjaniya ba a ƙasar nan billahi lazi ba samu zaman lafiya ba aka hukumin lawo idan akwai magana maulana shek ya kawo mu danna shek bahiru usman boci radiyallahu an da bakin sa yake faɗin abin da gumi ya sa a zo a musu akwai mai shi ko akwai mai shi ko babu raddin da maulana shek yayi masu ‘yan izala na ku yi haƙuri
wannan ƙasa ta mutu Najeriya kana ma Afirka mai gida.
Ba wannan ba.
Abubuwan talama da yake Wannan cewa kaza ka da kai da ka tura daidai inda shi yake magana akan inda maulana shi yake magana kafin in zo kai ka dinga ji na biyu kafin mu je kan na maulana da Allah idan kabiru gombe ya manta mu tuna masa ba shi ba ne suka je kwaɗayi suna karyawa suke tattaunawa addinin malamai cewa yusuf sambo daga cikin su ne suka kashe abbakar ikira da tsohon gwanan bauchi mu'azu ko ba su ba ne shi ne ko ba su ba bari mu danna mu ji
kai kai kamar ta kai ma malam kana nan an yi wani abu nan ma da ya je yin malam su mutu a siyar ma sai nan ma da ya kare ni malam kare ni kana nan ai sai mutum ki da dirgo dirgo zo sai zo sai ce ni sanar cewa zan yi kiyama ya raba ladan kashi biyu ba ma'aikata ta rage ba ma ya kai wa ma'aikin malu duk kuma rage haka Allahu akbar haka sa sai addu'a bare ya ga ya ga ne kamar sai za gida labarai eh kamar da bare bare shikenan mala haka taso dole ga labarai da aka taso to nan ne su ma wasu daga cikin malaman hada imam da su ma suka ce kafir salama yawa ana barin nan wurin shikenan kawai sai malam imam da kire je ko imam tudun wada ko wani malami ne da ya sauke nan da ce ya sanar su ba lagos ne ba da wudman gida ne kuma ku gina mai gidan wasu kai gina mana gida to dan da kare matsala to ko gwamnati a eh buga mun waya Ali Ibrahim ka ce da wani ce to ina gure ne zai ce to da ajin imam mai kare kuma sun zo da yawa aka aka ce to aje ayo ayo ayo da za a estimate estimate din addin da zai kara sauran gaba daya da ta hukuma ta aika naira miliyan uku ne da dubu ɗari bakwai amma shi malam ya yi estimate na naira miliyan tara ina da bane aka rubuta takarda guda biyu aka je aka kuma gambar gambar ya gani da aka ce to ka ji gobe mai abin sai ce to abin nake so da
na'am wato shi dai na gombe ya san wannan kaset suna tattaunawa ya tabbata ma najeriya wanda suka kashe, kashe abbakar ikara yusuf sambo riga cukum ɗan izala ne ko ba ɗan izala ba ya ce da tsohon gwamnan bauchi ahmad adamu mu'az suka haɗu da goodluck jonathan mai gidansu shugaban lancin ɗinsu haka ne ko cewar sun kashe abbakar ikara kai na gombe ka ce ba ku taɓa ba da umarni ko ta hannun ku kashe wani magashi nan ka tabbata ɗan uwanku ba izale shi ne suka kashe ɗan uwanku ba izale yusuf sambo riga cukum suka kashe abakar ikara me za ka ce muna maka tambaya da kai da tsohonka na kaduna me za ku ce ɗaya kenan na biyu cewar wai izala ba ta rushe-rushen masallaci idan yana shinka- shigan shantun kadangare ko kuma ba ta kwace masallaci abauci kawai ya zo ne a ji haɗa masa mun sharaba shayi ko to ya ji da kyau irin wannan kada ta bai ya rantse da Allah ya yi wa'azi ya ce wai Dr. Hadi kabarinsa na cikin masallaci muna masa bauta ya faɗa ko bai faɗa ba to yau dan Allah gobe na baka umarni ka je gidan Maulana Sheikh Bahiru ka wuce ta gaban masallacinsa akwai kabari ko ramin kwata ne ba ramin ruwan bane wuce kabarinsa na baya ta yamma shi kuma yau masallaci na gabas amma yace ana masa bauta to abin nufi shine wannan ya sani a nan garin Bauchi a yanzu kawai ku shaidu ne za ku lissafa masallaci na wayan zara suka kwaci masallacin kobacin Roma dan Allah isa sanadiyan wahabiyya ba a kawo mota ba aka yi wata da watanni ana rigima da 'yan izala ko ba yi ba na biyu ka je na unguwar turaki wanda ake ce unguwar kashi akwai masallacin da yanzu haka sun yi baba kere sun kori dattawa ko ba su kwace ba na uku ka je titin nasarawa jikin nasarawa primary school digin inda malam kawuji yake limanci ya dan buɗa musu dama yanzu yan izala suka baba kere suka kwace ko ba su ba na hudu kaɗan hauro kaɗan masallacin su garba fillo sun kwace ko ba su bane na bi- ban gane kuna kokonto ba na biyar ka ji da kyau in ƙara gaya maka masallacin transfoma masallacinmu ne Allah ya ji ƙan rai malam Muhammadu Faransa su ne aka fara tura su su je suna wa'azi da tafsiri a masallacin ƴan izala suka yi ba baƙi suka kwace yau ya zama wani ƴan izala su ne ko ba su ba masallacin malam bukhari da ake rigima da shi na lafiya masallacin ba nasu ba sun dan ka gudumawa sanadiyan su suka aka yi rigima aka yi doke doke yau su ne ko ba su ba ka koma nta sanadiyan su aka rufe masallaci ana rigima da su su ne ko ba su ba kai in kare maka ga masallaci a nan yamma da mu wanda ake kira masallacin gulmammu ainihin masallacin na su adudu ne da tawa bayan allah babu ransu da izala da masallaci ne wanda daidai wurin ma wanki ake da guga ana wanki ana wanki wanki a cikin rami aka samu kuka aka kewaye ana irin tashi kare din ana sallah daga ba aka yanke masa kuka aka gina masallaci yau izala sun juya ya zama masallacin izala karfe da yaji ba su yaki ko ba su suna yi alhamdulillah in kare magana dr ibrahim makari yan izala ba su kai hari ko sun kai hari ko ba su kai hari abuja ba masallacin da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya mawana shek sharif sale ya shekara sama da ashirin da wani abu yana limanci a masallacin a dodo barak aka dawo abuja mu ne suna ganin abin dariya da suka samu ɗan dama musa ya shigo ciki wanda ya rasu shi jemage ne shi la ilaha ula'i ne wala ilaha ikula shi dan ba ci kure ne amma da yazo sai zama kawai yana biya musu bukata abin da ke tabe suka kai hari shi fedararren gombe da shi da mai gidan salau suka zo suka yi haukansu lokacin sallah yayi sai lau ya wuce sallah su maulana suka zo wata rana ana wazifa ana aka yi wazifa za a yi sallah sai ladani sunansa kabiru wai ya ce zai hana wai ba a yadda kaza kaza karewanta lokacin da aka zo musa yana limanci aka yi interview dr ibrahim makari ya zamanto shine wato na'ibi na farko na'ibi na biyu suka biyo bayansa da ya rasu waye cancanta a bashi limanci dr ibrahim makari yan izala suka kai hari suka ce sam suka hada da sarkin sokoto na yanzu suka cutar da wai za su yi babakere saboda an yaudare shi za a ba shi kuɗi daga ta saudiya ya buɗe idanu kawai a ɗaura 'yan izala a limanci haka ya gagara aka zo aka yi intabiyu na farko kafin malam musa ya rasu dr ibrahim makari aka ce a je a intabiyu da aka yi intabiyu ko labari 'yan izala ba su kai labari ba iya ta abba na bauchi ya ce wanda ya zamanto ya fi kowa wanda ya cancanta ya fi mu sanin nahu ya fi mu sanin addini ya fi mu kaza kaza turancin yana gaba da su komi da ibrahim makari yau bayan mun liman ya rasu maimakon su yadda suka tada rikici wallahi jagorin fitinan nan kabiru gombe ne da balalau sanda maulana shan ya fito ya kusa yanci tara masa'adu abubakar na uku sarkin sokoto kun san me sarki ce sarkin sokoto saboda yan izala sukan je su zagi sarki kuma ya je musu goma na arziki su zagi gwamna ko shugaban kasa ya musu goma na arziki ya biye musu ga su shaidanu ne ana biya musu bukata don haka mu yanzu dukkan sarkin da bai tare da mu ko wani shugaban gwamnati mu ma za mu yi fito na fito mu ci shi idan zaɓe ya zo mu dangwala ƙuri'a mu kare shi alhamdulillah shukran lafakara mun kai sama da miliyan sittin mu kawai ciddanawa ka ɗebo yan uwan kadirawa ka ɗebo yan uwa musulmi yan shi'a ka ɗebo sauran wanda ba su shi'a ba su daniya yan izara ba su wuce ɗaya bisa biliyan ɗinmu ba da haka gwamnatin tarayya kuna damuwa da su maulana shai ya ce kara da kiyashi ɗiba mara shina in ka watsar ma akwai kiyashin a jikinka wannan kenan daga cikin ta'addancin su maulana shai ya tabbatar a cikin karatunsa ya ce 1981 sun turo bayan kuma ya bada fatawa sai gashi an zo gidan maulana sheikh da daddare za a kashe maulana sheikh da umarnin fatawan gumi in ji maulana sheikh ba ya iskancinsa ya ce wa faɗi dalili ba to ya je bincika aka zo gidan maulana shek ana jina da kyau ko tare da ni ban ji an yi kabbala ba Allahu Akbar Allahu Akbar wallahi ana ai shaidani ba haka yake yi ba yakan ci haka yi ko a Allahu Akbar kalan bana idan kana taba tsohon mu kai mun fi karfin ka sai da mu taba tsohon ka mai jan baki Allah ya tsire masa ba mu ba wahabiya wannan kenan mutum hudu ne suka zo kashe Maulana Sheikh da suka zo kan gidan Maulana Sheikh a shaurare ni malam ya ugital yana ban labari shekarun baya jiya ma ya sake bani labari ya ce suna kan markazi gidan sama suna kwana sai suka ji hayaniya a sheye da suka zo sai suna musayya tsakaninsu a nan da ake sheye yake a a nan ne suna jayayya tsakanin su ya su su hau ramasa su kashe maulana shi tsahiru da aka ji sai mata suka fito kururuwan mata suka ji sun ɗauka wallahi tallahi mala'iku ne ɗaya ya yi gabas ya faɗi a kwata ɗaya shaɗanin ya kudu da gidan malam kwalo alhaji kwalo ya fada guda biyu suka hau katanga suka yi ta baya su da su yawo gitar suka sauko suka bi su ɗaya da hulan safi da ƙwallon kobi billahi lazi suka bi su katakata har masallacin gwallaga suka so suka buya nan suka shiga suka buya saboda an sa su maulana shi yayi dariya ce wallahi ba wanda sai ya kashe ni sai Allah da ya kawo ni da haka kai ina tambayan ka na gombe ka ji wannan da kyau fatawan malamin ka ne a kashe maulana sheikh modibo jailani sirikin maulana kakan sheikh malam bashir shi ma an tura a kashe shi ba samu dama ba da siya da malam balarabe gusau ba samu dama ba yana hudunsu na kamakan lahu ɗaya na hudunsu wanda maulana sheikh lissafa su ya umar sanda duka waɗanda shi kuma ya tafi umra saboda haka ba samu dama ba wa ya ba da wannan fatawa gomi dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda ba tsarin boko haram ne ko ba tsarin boko haram ba wannan kenan idan ba ku yadda ba a 1981 sun zo bauchi da wallahi da adduna da wukake da kayan fada suka zo masallacin bauchi wannan masallaci na yanzu wanda Adamu Jumba ne ya gina a 1970 aka kasa aka sa asasinsa a gama 1972 tsohon masallaci na Bauchi Yakubu Bauchi ne ya gina shi a 1913 eh 1813 ya kawo Bauchi 1805 da ya gina Adamu Jumba masallaci ya cika sai aka gina wannan sabo suka zo 81 sun kafa izala suka ce wannan masallaci coci ya fi shi wannan masallaci wallahi suri ne bai da amfani wasu suka dinga fitsari a haraba wasu suka dinga kashi suka dinga tsine masarkin boci adamu jumba kakan ribuwanu wasu suka ce limamin ma malam ahmad bala malam ahmad baban ina suka tsine masa da dukkan malaman boci suka ce ba masallacin juma'a sai dai gwallaka wannan ta'addanci simfuri ne na boko haram ko ba simfuri ba kuna magana kamar kuna tsoro tsarin boko haram ne ko ba tsarin boko haram ba suka zo da kayan yaki a yaki limamin bauchi malam ahmad bala baban inna baban malam bala yanzu ya ce zai kai karan gumi aka ce ai shi mai gaskiya ba ya zuwa kotu ka taba jin manzan Allah ya kai karan wani kabiri sai dai ya gaya ma Allah ai ba ku bashi yana neman fitina ne yana ganin samun kuɗi a ƙasashen waje ta hannun wahabiyanci raran man fetur ko hannun mutanen amerika a bar shi da allah ana yin wannan 1981 suka yi wannan ta'addanci 82 allah ya rasuwa adamu jumba aka naɗa ɗansa babba ɗansa shine suleiman adamu jumba yana da shekara 49 shi yawo mulki aka yi wannan ana cikin tafiya a daidai wudin 86 sai aka yi ayaga tsakanin gumi da ismail idris akan wasu 'yan dubaduban da wasu takara sun karya ba sai ga ismail idris ya je ganye 86 yana wa'azi yake cewa izala kafirci da 'yan izala kafirai ne yanzu ga jam'iyyatu da'watu ilal islam ita ce jam'iyya ta gaskiya addini na gaskiya ba izala ba duk wanda ya san ganye itisis abin da ya faru kenan daga baya sai ce a mu dawo izatul bid'a wa iqamati sunna amma wayannan lanya ta hannun dama wayannan ta hannun haguna a lokacin mun tafi masallacin idi within 1988-89 mun je masallacin idi kawai mun haura ta titi ta bayan gidan maulana sheikh muhammadu bajoga mun je wurin baban gida squire sai muka ga ana guje-guje me ya faru izala ta rabe masallacin idin kan dutse wayannan sun yi idi wayannan suna jiya cewa kafirin kai sallah ka ba mu guri suka ce mu bara mu ja ba bara mu ja ba mu riga mun yi sallah mushriki ba zai mana sallah masallaci ba kafiri mushriki zai tas tas oh kisha kisha dama yan sanda da yan iska da harna suna nan da tiya gaske buga suke ta yi tullu-tullu ko hoko kai tarin tsohuwa wallahi suka baje daga ranan wasu suka bar sallah wani suka dawo gwallaga wannan ta'addanci waye kawo shi waye ta kawo wannan kungiyar waye kawo wannan shegantaka gumi tun da kake kata wajen a masallacin Adamu Jumba idin da ya kafa tun da ya kafa har yanzu nan muke idi ka taba ji ayi gusha gusha a rabe wannan kenan mu je idan muka sake dawowa ta'addancin da yake musantawa cewar ba su tura ba kaji dai an tura maulana shi a kashe su ko ta hanyar gumi da tawassa to mu dawo ga bakar ikara kai da kanka kabiru gombe ka tabbatar cewa wanda suka kashe bakar ikara yusuf sambo rigacikun da tsohon gwamnan mota ahmad adamu ma'azu me za ka ce ma wannan magana shi yusuf sambo rigacikun shi ma ya karyata ai duk ina da shi cewa wai gaskiya da ciki wai wuka ba ta bulawa in ji shi wannan kenan bayan an yi na a masallacin mu da lawal kaje ka akwai wani masallaci sunan su masallaci yan kaji a daidai wannan lokaci su bala dan dunkule ƴaƴansa aka dinga guje-guje da wuka har gidaje aka bi su za a kashe su a masalla kaso mu da lawan yanke-yanke hanji yana kwarara a ƙasa suna jihadi su ya su wannan ta'addanci ne ko ba ta'addanci ba wannan zubar da jinin suwa suka yi ɗan ɗan almajiran gu da fetsararren gwam wannan kai ka ji muna maka tambaya mara kunya tsohon ka shi ya kawo wannan iskancin idan baka gane ba har yanzu ka gane cewa da aka zo lokacin an yi gobara a zamanin bukhari wajen 1984 central market ta kone lokacin kasuwan irin na da ne duk kwanuka ne ana cin kasuwan ma juma'a juma'a shi kenan da mu ka zama bambancewa ba su bambance mu lokacin da ismail idris ko iblis ya hau mimbar yana surutunsa sai ka taka hukumulla yaya maganan za mu bi yan gwallaga ne ce wai na yan tawaye la tas'aluni an ali gwallaga fa innahum mugraqun wannan iskanci na ko ba iskanci ba da an ce mu ne mushrikai arna yan bid'a kafirai lokacin ba a yayin bid'a mushrikai automatic ake ce mana da tijjaniya da qadiriyya sai ga Ismail da yana cewa kar ku tambaye ni game da yan gwallaga su fa halakakku ne kar ku tambaye ni yace ai duk wanda ya alwala ya bi kofar masallacin gwallaga imani shi ya warware tun daga fibas har rawaninsa wai imanin sa ya warware daga cikin rukunnan fita musulunci ka yi alwala ka bi titin gwallaga jama'ar musulmi akwai musulmi aboci yanzu a nan waye bai bi titin gwallaga ba su kansu yan izalan ba su musulunci shi karan kansa ba ya musulunci da Allah wannan bata wani shaidan ne ko ba shaidan ba wannan kenan idan bai gane ba shi da tsararren gombe muna gaya masa ya ji da kyau karan bana maganin zo ta'addancinsu na gaba wanda muke son fitar masa a fili shine in ban da malamin banza wa zai buɗi baki ya ce ma sallah siyasa ta fi sallah waye faɗi wannan fatawa waye faɗi wannan fatawa jefa ƙuri'a ya fi kamsu salawati waye faɗi wannan fatawa gumi ne gumi aka tambaye shi akan hukumullah yan tijaniya muna tumu su cewa suna da salatul fati wai wai wai ta fi ƙurani in ji su in ji su da ƙaryansu muna nema a kawo gurin a tawahirin ma'ani a kawo gurin me za ka ce cewa siyasa ta fi sallah ya ce eh abin da nake nuhi siyasa ta fi sallah muhimmanci da ka ce ta fi muhimmanci da ka ce ta fi falala ka ce ta fi albarka ka ce ta fi daraja ka ce duk abu ɗaya ne saboda da manzala ya bar duniya an zaɓi sai na abubakar kafin aka yi gwamnati in tambaye mu san da ma'aiki ya rasu ran litini ai ba ran aka yi sallar sa ba ko da Allah tambaye mu an yi sallah a ranar ko ba yi sallah ba da aka aka zaɓi sai na abubakar an yi sallah ko ba yi ba ashe a jihadi Allah bai hana yaƙi ba ya kai fedararren gombe ina ka bar tsohon ka kai tsoho na kaduna tsoho na kaduna ka wannan shegantaka me zaka ce ma Allah muna tambayan kafin Allah ya tambaye ka muna ƙara tambayan ka kai tsararren gome da kai da tsohonka ka ce abbakar giro shugaban haɗa turnuku ka ji turnuku faɗin ibilisai yaro bai gani ba balle ya raba ashe su yan turnuku ne shaidanu ne mu kuma yan zikiri a taɓa mana da Allah eh la ilaha illallah la ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mu na mu turnukun da shedan muke fama amma su turnukun su waye za a kashe musulmi Mu- zan dawo maganar yan shi'a maganar yan shi'a da yake musantawa cewar ba su yadda ba a balalau ya faɗa cikin maganar da malam ya danna da Allah wa yake da kasar ɗin da Ibrahim Jalo ya tsitsine masai na Aliyu a kawo mudanna. Ku bani, ku bani mudanna ma fetsararren gombe ya ji in ta gaske ne lau da lau da jalingo a wuri da suka fito ko? Ta ina ne lau ya bar jalingo Ibrahim jalingo ke ɗurawa Imamu Ali Ashar yana ƙaryan yaƙi da zagin sahabbai a kawo mana malam a kawo mu danna
wannan shi ya sa ma Ali ya ta kokari ya bata addininsa tun ma annabi yana raye haka nan a zamanin kalibobin annabi guda uku din har ma dai ya ta kokari ya sa hannunsa tun aka shi kaliba na uku shi ne Usman kuma ya mura wutar fitina wanda ta sa su aka kashe sahabban annabi da yawa a lokacin saboda kawai yayya da yake wurawa annabi da irin yadda yake wa annabi hasan dama munafiki ne yana tare da munafukai shi ya sa ya zama so masu kirarin cewa wuta daga cikin kalmomin na uku duka babu wanda mabiya sun kai kirari shi Allah ne sai alin sa ta sai dama munafiki ne yana koyi munafiki ne domin dama addinin sa shine takiya koyi abinda abinda bayyanar da sabanin abinda aka ke boyewa cikin zuciyarka wannan shi ya sa masu batiniya shi'a ismailiyya da zubaidiyya da wani ne duka din nan suna kirari cewa su mabiyan sa ne domin dama shi ya koya musu munafiki kuna fahimtar irin wayannan hujjoji ko yanzu kai kana magana ne da su a bisa harshen da wani domin ka matsayin kana hadin suna dama shi da tare mutumin kirki su kuma ba su da kunya yanzu zo gaban ka za su yi dinki ne wasu abubakar da sauran su to dauki jan mintoci biyar kai ma yaron mai harshen da wani domin ka koya musu hankali ka neme su kai ma yanzu ka don kuda musu cewa ni dai ba ya da kimani
a'udhu billah Allah ya tsine masa Allah ya tsine masa to mu yanzu kaga za mu dawo maganar shi'a balalan ya ce dukkan tijjanawa da ƙadirawa mu fito mu yaƙi shi'a mu gwada cewa sahaban annabi kaza kaza wannan maulana shekh ya yi magana duk wanda zai sai na bakar ba mu tare da shi ma'anar tarayyan ba mu tarayya da shi wajen zagin sayyiduna abubakar amma shaidaninka na gombe wani sai ce to wai me yana ce mai tsoho zai faɗa to bari ka ji mu jikanin jikanin tsoho da kake faɗa tsohon kai tsohonka na gungume annabin ya zaga ya ce mutum na kamar kowa mutum na ke hitsari a tsaye tsohonka na banza cewa ya yi manzan Allah ambulan da wasiƙa shine kamar ambulan da wasiƙa don haka mu yanzu kai na gombe ina kabar ibrahim jalingo ya tsiri masa na aliyu ya ce fasiki ne munafiki ne kai kana magana ne akan harshen nawasif masu zagin sahabbai ka ci- neme su cewa ali dai baya da imani yana hasada wa manzan Allah dama akwai hasada tsakanin 'ya'yan baffanu haka ne ko ba haka ba dan Allah kun taba jin izala sun yi wannan raddi kun taba jin izala sun yi raddi wa Dr. Jalo me ya matsayin sa izala shugaban majalisar malamai haka ne ko ba haka ba da haka ku fara da gida muna so mu ji matsayin jalo a wurinku shi sai na ali sahabi ne ko ba sahabi ba sirikin annabi ne ko ba sirkin annabi ba kanin annabi ne ko ba kanin annabi ba ahlul baiti sahabin annabi sirikin annabi kaliban manzan Allah amma ka tsine masa da haka mu a wurinmu ba muna kare ɗan shi'a bane akan zagin sahabbai a'a idan kuna goyon baya a kashe ɗan shi'a lauka ce yayi daidai to muna baka labari a fara da Ibrahim Jalingo a hada da ku da kuke goyon bayan masu zagin sahabbai kuma tafiyan ku ɗaya amma mu ba mu yarda cewa 'yan shi'a kwata-kwata a sa wuka ko bindiga a kashe su ba dr jalo ka je ka ba da umarni ma gwamnan jihar Tara- jihar taraba ko adamawa su matsa jalingo su kashe shi wannan kenan magana ta gaba daga cikin sharin izala su raba masallatayya ko ba su raba ba za ka kira izala ya daga hancinsa sama wannan masallaci yan bidiya ne mushrikai ne ba musalla bayan ya gama ana maka mutuwa kwanan nan wani babanmu malam ya ya rasu malam ya yi baro su da izala ina ganin wani kaso kumin bai izale ba zai sallah bayan malam ya yi ba amma wala sai ya je tinkis tinkis shi ma shiga sauran sallah duk ba izalan da ya zo ya yi sallan mutumin da ba dan izala ba a ka'idan akidansa ya yi aikin banza ko bai yi aikin banza ba dan ban taba ganin musulmi ya yi sallah wa kafiri ba annabi ya bara bukhari da muslim la yarsul muslimul kafira wal kafirul muslima musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon musulmi ba a sallah wa kafiri kafiri bai sallah wa musulmi dan izala muna sallan gawa da su munafikai da kowa munafikai ba sun raba masallaci sun raba makaranta hasali ma sora kaɗan su raba makabarta Allah ne bai yadda ba Allah Allah ya tsakar mu daga sharrin su na gaba wane ne ya ce mana muna tambaya ƙaryan gumi wane ne yake ce mana ayan take magana akan wankan jinin haila mu 'yan ɗariƙa ba a wurin mu waye fada bari mu danna ɗan iska
shaidani
da wannan hukunci aya za a gane cewa gwamma kirista da mene mu ma mun ce da ɗan izala mu zaɓe shi gwamma mene gwamma mun zaɓe mene domin ɗan izala ya haɗa kai da gwamnan kaduna ana kashe wa musulman na kaduna haka ne ko ba ka ba haka ne ko ba ka ba to kai fitsararren gombe tono tsohon ka kabari ka tambaye shi duk tafsirin duniya ina ka wannan fassara fa za ta harna idan mata jinin su ya tsaya hailan su suka yi tsarki jini ya tsaya cak bayan sun yi wanka fatuhunna ya ku mazaje ku zo musu mana ku kwanta da su min haisu amarakumullah ta yanda Allah ya umarce ku bi mana ta gaba banda ta dubura inna Allah lalle Allah yuhibbu yana son at-tawwabina masu tuba yan dariƙa wa yuhibbu yana son an mutadayyiri masu tsarkake Allah dan Allah duk tafsirin duniya ina ka fasara cewa da wannan aya za gane gwamma kirista dan dariƙa ya kai na gombe fasara wani aya mu ji me alakan su wannan wannan malami ne ko jahili bai san bambancin wahudu ila tsayibi min alƙawli wahudu ila sa'ilami bai san bambancin fili mu'amri da fili madi ba haka da ko baka ba wa man ya'shu an zikri rahman yace wanda ya rayu mulana ya kai lirabi asha ya'ishu daban asha ya'shu daban idan man ta zo kuma ta ta sha darabin illa wa man ya'shu ba za ce wa man ya'shu ba sai ya ce wanda ya rayu bai sani ba sannan kuma ka ɗauki tafsirin gumi za ga yadda ya dinga kwaba ni kaina na cire kwaba guda ɗari Allah ya kiyaye shari na gaba me suke ce akan salatul fati me suke fada kafirci ko bari mu ji a bakin gurbi me salatul fati
amma ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin salatin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ومع أول والخاتم